أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar wato yada labarai ta sunna tv eks islam kitabo sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku tare da ƙara salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da alayensa da sahabbansa kuma gaba ɗaya da kuma wanda suka bi su akan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe to bayan haka wannan cikin wanto wannan darasi namu mai taken haɗa nassoshi ko yadda ake haɗa nassoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nassoshin da waɗanda ake ganin kamar a zahiri sun ci karo da juna wanda muna tafiya ne da littattafai wato guda guda biyu kenan littafi na farko littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab na sheikh al'allamatul qur'ani muhammadu aminu shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da kuma littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir wato arrazi wannan shine darasin mu na wato kenan 100 da wato 13 kenan muna cikin suratu hud a cikin littafin daf'o ihamil ittirab an ayatul kitab sai yi lokaci ya mun halin sa kina a yau zamu dan yi bita akan abin da ya gabata cikin waccan mas'ala din sai mu dora akan ta domin mas'ala ce tana da dan yawa kuma lokaci ya riga sai mun halin sa to mun zo ne a mas'ala ta 89 a cikin wannan littafin to sai malam ya kawo a karkashin wannan mas'ala din inda ya kawo ayar da Allah yake cewa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wanda yake buƙatar rayuwar duniya da ƙawarta nuwaffi ilaihim a'malahum za mu cika musu za mu cika zuwa gare su a'malahum ayyukan su fiha anan da rayuwar duniya wa hum fiha la yubkhasun sannan su ba za a tauye musu ba to kenan malam ya nuna cewa nan za a cika makafi ayyukin shi ayat ta nuna cewa kenan za a ba shi wani alkhairi anan duniya to sannan kuma malam ya nuna cewa akwai hadisai da suka zo ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suke nuna cewa za a sa kan kama kafiri da ayyukan shi da yi na alkhairi duk da yake cikin wancan darasi ba mu yi ishara zuwa ga hadisin ba amma mai tahqiqin wannan littafi a karkashin hamish ga tsab'a da take hannuna wato Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi da ya tahqiqin wannan littafi yace yushiru ila hadisi Anas inda Muslim kinan nu ishara ne zuwa ga hadisi wanda ke cikin sahihi Muslim hadisi na 2808 inda ya zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah bi lafzi inna Allah la yuzlimu mu'minan hasana yuta biha fi dunya wa yujza biha fil akhirah Allah ba zai zalunci mumini ba wato kyakkyawa da wani aiki da aikata nagari yuta biha fi dunya wa yujza biha fil akhirah za a bashi nan duniya sannan kuma a lahira kuma a sakan kamishi wa amma al kafiru amma kafiri fa yut'amu bi hasanati ma amila biha lillahi fi dunya shi ko kafiri za a ciyar da shi da kyakkyawan ayyuka da ya aikata nan wato a ciyar da shi a nan duniya an gane ko hatta idza afda ila al-akhirah sai ya zo lahira lam takul lahu hasana bai da wani kyakkyawan aiki yujza biha wanda za a saka kame shi kuma malam ya kawo mai tahqiqin littafin kenan wa fi riwayatin inda ta zo wata riwaya a cikin sahih muslim innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan min ad-dunya kafiri in ya aikata aiki nagari za a sakan kame shi za a ciyar da shi za a bashi wani dan jin dadi kenan na duniya wa ammal mu'min shi ko mumini fa inna allaha shi ko amma shi mumini Allah hakika Allah yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah Allah zai taskance mishi ya ajiye mishi wato kyakkyawan ayyukan shi a lahira ma'ana nan ba ana nufin a'a can ne zai samu babban sakamako wa yuqibu in kuma bai samu a nan duniya ba har ya tafi kuma can ne zai samu duka sakamakon ayyukansa amma za a bashi nan duniya za a bashi lahira wa yu'qibuhu rizqan fi dunya kuma Allah zai bashi nan arziki a nan duniya ala ta'atihi akan da'a shi ya an ce arziki ba wai ana nufin sai an bashi kuɗi masu yawa ba ƴaƴa masu albarka arziki ne mata masu biyayya masu albarka arziki ne ilimi mai albarka arziki ne ɗabi'a ta gari arziki ne sanin mutuncin mutane arziki ne ɗabi'o'i na gari arziki ne don an ce rizqan ba wai ana nufin sai an ba mutum kuɗi ba kuɗi wani nau'i ne na arziki gidaje arziki ne domin ana sayar da su a samu kuɗi kuɗi daban arziki daban abinci wanda zaka ci shi kanshi arziki ne don haka ya kamata mu fahimci ma'anar arziki dan kan wani ya ce to duk mumine ai ya kamata a ce kowa yana da kuɗi a cikin account ba haka ake nufi ba to wannan dai shine cikin hadisi ya zo cewa za a ba kafiri to amma malam ce a cikin bayanin da ya gabata wasu ayoyi sun zo da suke nuna aikin kafiri ya ɓaci tun daga sama har ƙasa gaba ɗai inda Allah ya ce walladina kafaru a amaluhum abin nan masalul ladina kafaru bi rabbihim a amaluhum karamadin ishtaddat bihi rih a cikin suratu ibrahim da walladina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'a duka bayani ya gabata akan wannan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wadannan ayoyin sun nuna aikin kafiri ya ɓaci gaba ɗai malam yace kuma akwai ayoyi da suke nuna cewa aikin kafiri ya ɓaci a duniya da lahira misali wa man yartadid minkum an dinihi wanda ya ridda wa man yartadid minkum an dinihi fa yamutu wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah da kuma ma wanda bai ridda ba kafiri ana nuna aikin shi ya ɓaci malam ya kawo aya ta cikin suratu ali imran innal ladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyina wato bighairi haqqin ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس كو ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس قراءة حمزة an gane ko fabashirhum bi azabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah nan ne mawdu'ul istishhad inda ake son a kafa hujja da dalili ayyukan su sun bace a duniya da lahira ba tare ma da sun yi ridda ba wannan shine bambanci wancan aya ta bakara ta nuna wanda ya ridda wannan kuma ta nuna ma wanda ma ba ma ridda bai ba kafiri ne wato na asali sannan malam ya kawo ayoyin da suke nuna cewa malam ya ce to wa bayyana Allah ta'ala fi ayatin ukhra kenan nan ne zamu tashi sai Allah ya bayyana a cikin waɗansu ayoyi na daban annal in'ama alaihim fi dunya ni'imar da Allah ni'imar da Allah yake makafirai a nan duniya laysa lil ikram ba dan suna da wata kima da daraja a wajen Allah ba bal a'aha lil istidraj saboda Allah yana musu daurin talala ne wato shigo shigo ba zurhi kenan kamar yadda abin da ake cewa wal ihlaki da kuma wato halakarwa istidraj daga daraja ne shine abin da yake mataki mataki ad-durja mataki mataki matattakala to darajat haka ma daraja wanda ake ba dalibi wannan ya samu kaza wannan ya samu kaza to istidraj kamar an bar su ne suna hawa mataki mataki har su kai inda za a karewa da su ka qaulihi ta'ala mallan yace kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun za mu kama su ta inda ba su da sani su kafirai an gane ko wa umli lahum ina musu dan jinkiri ne inna kaidi matin lalle kamuna wato makirci na mai tsanani na domin suna yin makirci Allah zai saka ka musu innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wannan aya wato ta zo a cikin suratul a'raf aya ta 182 zuwa aya ta 183 da kuma cikin suratul qalam aya ta 44 zuwa aya ta 45 shi yasa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin cikin suratul qalam sai ka tayi am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun shi ko nan cikin suratul a'raf سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون شسا sai ai hattara wajen harda alkur'ani in ka ji wani wuri an shiga wata sura kana yawa baka haddace sura bane ko kuma sai ka manta daga wata sura ka shiga wata sura sannan kuma da Allah ce wa umli lahum ina musu jinkiri nan a cikin tafsirul qur'ani bil qur'ani me yasa Allah yake musu jinkiri sai Allah ya faɗa a cikin suratu wato ali imran inna ma numli lahum liyazdadu ithma muna musu jinkiri don su ƙara aikata zunubi malam yace to waka qaulihi ta'ala kuma da fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah yake cewa wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim kada kafirai su tsammanin wato jinkirin da muke musu alkhairi ne gare su gama ayan malam ya kawo ta inna ma numli lahum liyazdadu ithma muna musu jinkiri ne don su ƙara zunubi su ƙara aikata banna suna ganin ba abin da za a yi walahum azabun muhin suna da azaba ta wulakantarwa aya ta 178 a cikin suratu ali imran waka qaulihi ta'ala kuma kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala falamma nasu ma zukkiru bihi kafirai kina ana bayanin su lokacin da suka manta abin da aka yi musu wa'azi da shi ko suka bar shi har suka manta shi fatahna alaihim abwaaba kulli shay ko fatahna alaihim a qira'ata ibnu amir fatahna alaihim ko fatahna alaihim muka bude musu kofofin kulli shay'in dukkan komai ko ya zama tonan dukkan komai ba ana nufin an ba su iko na komai da komai a duniya ba a'a an bude musu dukkan komai na irin wanda ya dace da su ko kuma fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in aghlaqnahu alaihim zamu bude musu dukkan kofofin abin da can da mun rufe musu shi ni'imar ta dawo hatta idza farihu bima utu har sai sun yi farin ciki game da abin da aka basu suna nan suna alfahari kaza kaza kaza kaza ana cewa kaza zai same mu ana cewa in ba a bi Allah ba za a yi kaza za a yi kaza ana ganin cewa kaza kaza kaza akhadnahum bagta Allah ce sai mu kama su ba zato ba tsammani sai mu kama su bagta mu kama su bagta wato kwatsam akhadnahum za mu kama su baghtatan a girshe fa idahum mublisun sai ga su sun yanke kauna daga rahama Allah subhanahu wataala shi yasa duk wata fawa da take zalunci kana ganin Allah ya kyale ta a'a ku duk wani mutum da kake yana zalunci kana ganin Allah ya kyale shi ba wai Allah ya manta da shi bane in Allah ta kama shi a nan duniya zai masa kamu na walakanci kuma Allah kadan kadan ne yake kamu ba irin mu bane mu da muke yin fushi yan adam wannan aya ce ta cikin suratul an'am aya ta 44 wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ayahsabuna shin yanzu suna zato annama numidduhum bihi min mal abinda muke basu min malin na dukiya wa banina da 'ya'ya nusari'u lahum fil khairat muna musu gaugawa alkhairi ne bal a'aha la yash'urun ba su da sani ba haka nan bane kinan samun dukiya ko mulki ko ilimi na kere-kere ba shi ke nuna cewa ba ana son su ne da alkhairi suratul mu'minun aya ta 55 zuwa aya ta 56 duk ni'imar da ka samu abin da ke nuna Allah yana son ka da alkhairi shine a ga kana sanya wannan abin cikin da'a Allah bayan kayi imani da kuma wa qaulihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul man kana fi dhalala kace wanda yake cikin bata falyamdud lahu arrahmanu madda Allah ya ƙara masa bata aya ta 75 nan kuma ba ana nufin baya manzo yana wanda yake da'awa ai bai dace bai ce Allah ya sa ku ƙara bacewa a Allah ne ya faɗa ce kace musu duk wanda yake akan bata domin su suna ganin su akan gaskiya suke to falyamdud lahu arrahmanu madda wato Allah ya ƙara mishi falyamdud lahu arrahmanu maddan Allah ya ƙara mishi wato maddan na ana iya cewa mad shine wato ni'ima don ni'imar ba komi bace wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala walaula an yakuna nasu ummatan wahida in ba dan da mutane su kasance ɗai ba Allah ce laja anna liman yakfuru bir rahmani li buyutihim suqufan min fidda da kafirai wanda suka kafirce ma Allah mai rahama za mu sanya ga gidajen su suqufan rufi min fiddatin na azurfa wa ma'arija da kuma ma'ari jam'i na ma'raj wurin tattakalawa wanda za su hawa ko na tsane ko na abin da na tsanin gida yazharun wanda akan shi ne za su rinka hawa shi ya zama tuba tattakalar su mata azurfa ce ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وتلجأنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا كما زا أسن يوانا أظفا إن تضمنتما إتتما واتو أبنن قوفو فينسو an gane ko wasururan da kuma gadajen da za su kwanta alaiha yattaki'un wanda suke jinginawa akan su kuma suke suke gijirtawa an gane ko wa zukhrufa da zan ba su kawa nau'i nau'i na kawa in ba dan da Allah ke ganin cewa ba ya san ɗabi'a duniya da an ba kafirai duniya su kaɗai mumine aka hana su ko kaɗan to tana yiwa yau da gobe wata rana wasu su rinjaye su ce kai lalle abin da suke akan gaskiya ne to Allah ya san da haka sai aka raba aka ɗan mumine aka ba kafirai zaka iske kafiri yana da kuɗi musulmi yana da kuɗi kafiri yana talaka musulmi yana talaka don wani lokacin idan an tashi aikin addini neman taimako masu kuɗin su su taimaka da nasu wato abin nan kuma zaka samu musulmi yana da ilimin kere-kere zai iya yin kere-kere ya sauƙaƙa musulmi irin matsalolin da suke ciki da abin da ya kama da haka musulmi yana da mulki kafin yana da mulki ana dan samu saboda mi saboda kowa ya tunkari irin nashi mai mulkin musulmi ya tunkari mai mulkin kafirai mai ilimin musulmi ya tunkari mai ilimin kafirai inda addini ne a tattauna mai ilimin musulmi na kere-kere ya tunkari mai ilimin kafirai wanda yake na kere-kere sannan kuma mai kuɗin musulmi ya tunkari mai kuɗi kafiri a samu dai a fafata don saboda a abin nan masu karfin jiki su masu kawo nasu gudunmuwa a fafata sai a haɗu a zan al'umma guda yadda suke haɗuwa gaba ɗai wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ku yaƙi mushrikai gaba ɗaya kamar da suke yaƙar ku wato gaba ɗaya to almuhimmu dai wannan aya ta cikin suratu zukhruf malam bai kawo ta har zuwa ƙarshe ya ce ila qaulihi har zuwa fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin kinan gidan lahira wato a wajen ubangijinka yana ga masu jin tsoron Allah suratu zukhruf aya ta 33 zuwa aya ta 35 malam yace ila ghairi zalika min al ayat zuwa ga wani wannan na ayoyi kinan wannan suna nuna cewa ashe ni'imomin da Allah yake maka firrai istidraji ne ke musu to anan kafin mu shiga cikin bayani sai mun ƙara dawowa saboda bayanin ya yi yawa ba kowa ke hankalta ina na aka dosa ba wannan aya da an ka buɗe bayani da ita ta nuna za a ba kafirai ayyukansu abinda suka aikata za a ba su ladashin waffi ilaihim a'malahum fiha za a cika musu al'amuransu na rayuwarsu ta duniya kenan wannan ya nuna an ba su to amma kuma tare da ayar malam ya kawo ayoyi da kuma hadisi wanda malam ya ishara zuwa gare shi mai tahqiqin littafi kuma ya kawo hadisin to sannan sai malam ya kawo cewa to kuma wasu, wasu ayoyi sun nuna cewa aikin kafiri kuma ya ɓace kwata-kwata gaba ɗaya. To kaga in an ce an cika mishi sakamako kuma an ka ce aikin nashi gaba ɗaya ya rushe kaga nan akwai abin tambaya. Sannan kuma sai ma ya kawo dan su ayi da suke nuna aikin shi ya ɓaci a duniya da lahira in can aikin ne an ka hankalta ma to nan lokuta ne an ka hankalta ma ya ɓaci duniya da lahira to kinan kuma ina zancen bashi sakamako tunda in duniya ya ɓaci ballantana ma lahirat ina zancen babu sakamako sannan kuma su ayoyi da malam ya kawo sai suka nuna cewa a'a wannan ni'ima da aka yi musu ba ni'ima wacce ta jin daɗi sako wato daurin talala ne ko ko shigo shigo ba zurhi ne ake musu ma'ana za a kama su PhD abin da suke kira wato PhD ma'ana an kafa musu tarko ne wanda za su kai inda Allah subhanahu wataala zai kama su to wannan shine madmunin abin da wannan mas'alakin ta kumsa kafin mu je wajen bada amsa to sai mu je wajen bada amsa malam yace to wal jawabu amsa min arba'ati aujuhin akwai amsa guda hudu da malamai suka bayar al-awwalu amsa ta farko malam yace wa yadhharu li sawabuhu kuma wannan amsa ina ganin ita ce take daidai an gane ko kenan kasancewar ta daidai shine yake bayyana gare ni an gane ko yake bayyana gare ni tunda ya ce li li dalalati zahir li dalalati zahir al-qur'ani alayhi domin al-qur'ani ya bayyana wannan malam yace anna minal kuffari man yusibuhu Allahu bi amalihi fid dunya daga cikin kafirai akwai wanda Allah yake sakan ka masa da aikin sa a nan duniya kama dallat ay alaihi ayatun kama yadda ayoyi suka nuna wannan wa sahha bihi alhadith kuma hadisi ya inganta wa minhum man la yusibuhu fid dunya akwai wanda Allah baya sakan ka mishi kama dallat alaihi ayatun ukhar kama yadda ayoyi suka saura suka nuna malam ya ce wa hadha kenan wannan magana da na faɗa ko wannan al'amarin mushahadun fihim fid duniya ana ganin shi a cikin al'amarin rayuwar duniya karara yana afkuwa shine mushahad abinda ana ganin sa fa minhum man huwa fi aishin raghdin cikin kafirai zaka samu wanda yana cikin aishin rayuwa raghdin wato ta wadata ta yalwata shine raghdin kinnan wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ومنهم من هو في بؤس وضيق dan na ce kula min haraga na haisu shi ituma ina zancen yalwa shi yasa ni kawo ayat ba wai ina nufin annabi Adamu da Hawwa ba hukuncin kansu na kafirci ne saboda wani ya fahimci dalilin da ya samu ka kawo ayar wa minhum daga cikin kafirai man huwa fi bu'sin akwai wanda yana cikin tsanani wa dhiqin da kuma kunci kenan sai zamanto da an ka ce ana cikawa ko ana bayarwa waɗansu na Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin za su samu wannan gara ba dukkan su bane za su sami wannan to mi addalili malam ya ce wa wajhu dalalatil qur'ani ala hadha abin da yake nuna alqur'ani yana nuna wannan an annahu ta'ala cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala ashara ilaihi yayi ishara yayi nuni zuwa ga wannan bit takhsisi da kebancewa bil mashi'ati da mashi'a ganin dama da wato niyya ta ubangiji fi qawlihi a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridul ajila duk wanda yake son magaugauciya da ainun shine wato at-ta'jil gaugautawa kenan man kana yuridul hayatal ajila sai ya shafi al-haya ajjalna lahu fiha ma nasha'u zamu gaugauta mishi fiha a cikin wannan rayuwar duniya ta al-ajila kenan ma nasha'u amma abinda muka ga dama kuma liman nuridu ga wanda muka so suratul isra'i aya ta 18 fahiya malam yace wannan aya mukhassisatun ta keɓance li umumi qaulihi ta'ala ga umumi game wadda nasu ya zo ya faɗa nuwaffi ilaihim a'malahum za mu cika musu ayyukansu kenan bai zama to ya shafi dukkan kafirai ba ya shafi sashen kafirai wa umumi qaulihi ta'ala da kuma gamewar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man kana yuridu harsal wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha duk wanda ya kasance yana buƙatar rayuwar duniya jin daɗin rayuwar duniya za mu bashi domin nan wa man kana abin da ya ce umumi na domin sharadi na man kana yuridu nu'tihi duk wanda yake so zamu bashi kenan ko sai zamanto an samu umumi ta fuskar sharadi duk kafiri wannan ta shafe shi yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan an gane ko ko kuma wa man kana yuridu harsa dunya imma mun dauke shi ba sharati ba ko da wasuriya an ka dauke ta wallazi kana yuridu harsa dunya za ta bada umumi amma zance mafi inganci nan man shartiya ce an gane ko domin an ce allazi allazi ismul mawsul na kuma ismul mawsul yana daga cikin sigar umum amma abin da fito ya fito wa fili qarara wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha sharadi ce duk wanda ya kasance yana son rayuwar duniya za mu bashi to kenan wannan umumin da ya zo to an keɓance shi ma na sha'u liman nuridu ga wanda abin da muka ga dama ga wanda muka so sai zaman to kenan amun ne makhsus bi hadhihi wato abin nan bi hadhihi aya malam yace wa mimman sarraha bi annaha mukhassisatun lahumma daga cikin malaman da suka faɗi cewa wannan aya ta yi taksisin wato abin da an ka faɗa ga waɗancan ayoyin al-hafiz ibn hajar hafiz ibn hajar an gane ko fi fathul bari a cikin littafin sa fathul bari ya an ce ibn hajar sai an ce al-asqalani shine mai fathul bari akwai ibn hajar al wato haitami haitami ba wancan al-asqalani bane sai an bambanta malam fi kitabihi fi kitabir riqaqi malam yace a cikin littafin ar-riqaq fil kalami ala qawli al-bukhari inda yazo yana bayani akan bayani akan bukhari domin shi bukhari ya littafi shi ko ibn hajar yayi wato kokarin tabbatar da waɗannan hadisai da bayani na wato abinda sun ka kumsa na hukumce hukumce gwargwado babul mukthiruna humul babul mukthiruna humul muqilluna babi wanda yake nuna cewa al mukthiruna masu yawaitawa humul muqilluna wato su ne al muqillun waɗanda an ka karamta ma ko ko su ne ‘yan kaɗan wa ƙaunuhu ta'ala da fatar Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridu hayatar duniya wa zinataha wanda yake son rayuwar duniya da kuma ƙawarta kenan wannan babi Imam Bukhari sai kashi akan babin al-mukthirun humul muqillun malin yace to wa yadullu li hadha at-takhsis abinda yake nuna wannan takhsisi qawluhu fadar Allah subhanahu wataala fi ba'd al-kuffar a cikin sashin kafirai khasirar duniya wal akhirah yayi hasarar duniya yayi hasarar lahira kenan bai samu duniya ba bai samu lahira ba zalika huwa al-khusranul mubin wannan ita ce hasara bayyananna kenan sai zamanto ya nuna cewa sashen kafirai ake nufi to malin yace to wa jamhurul ulama'i jamhurin malamai ala hamlil ami alal khasi in an ka samu aya da ta zo ta game gaba ɗaya sai aka samu nassi wanda yazo ma'anar shi ta game komai da komai sai an ka samu khas kuma ya zo ya keɓance to sai a ce to banda wannan tunda nassi ne ya keɓance shi wal mutlaqi alal muqayyadi kuma za a ɗauki al mutlaq nassin da ya zo sake babu kaidi sai an ka samu wanda ya kayyade shi to sai a kayyade wato kamata qarrar fil usul nan ma yana bayani ne akan usulul fiqh kamar yadda ya tabbata wato a cikin ilimi na usul al fiqh taw wannan ita ce amsa ta farko kenan an ce nuwaffi ilaihim a'malahum fiha dukkan kafirai amma ana nufin sashen su wannan shine amsa ta farko amsa ta biyu malam yace wa huwa wajihun aidan ita ma magana ce da take tana da muhimmanci ma'ana wajihu ne an ce waji asalin wajihu shine mai daraja an gane ko daga huska ne daga aljahu huska domin huskar dan adam ita ce ashraf maqam kuma akwai abin da ba za a yi ma ba in kana nan amma idan ka zo da fuskar ka aka dube ka za a yi aikatawa to dan haka dai wajihu nan kuma ana nufin a'a yana da karfi kuma ya fuskanci inda aka bukata aidan kuma annal kafir shi kafiri yusabu an amalihi ana sakan ka masa akan aikinsa bi sihhati za a bashi lafiya wa sa'atir rizqi za a yalwanta mishi arziki wal auladi da ƴaƴa wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka kama sarraha bihi ta'ala kamar yadda Allah ya faɗi wannan fi qaulihi a cikin fadarsa nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu ayyukan su ya'ani ad-dunya anan duniya wa akkada zalika kuma Allah ya karfafa wannan bi qaulihi da fadarsa wa hum fiha la yubkhasun su ba za a tauye musu ba malin yace wa bi zahiri hal mutabadir in ka kalli zahiri al mutabadir wanda ma'anarsa take gaugawa zuwa ga kwakwalwa min haga wannan aya kama zakarna wato kamar yadda muka faɗa fassaraha ibnu abbas ibnu abbas haka ya fassara wa sa'id ibn jubair da sa'id dan jubair wa mujahid da mujahid wa qatada da imam qatada wa dhahak da imam dhahak kama naqalahu anhum ibnu jarir kamar yadda ibnu jarir ya ruwaito wannan daga gare su ya kawo shi mallan yace wa ala hadha to in mun ka ɗauki wannan ma'ana fa butulani a'malihim fi dunya abinda ake nufi da ayyukan su za su ɓaci a nan duniya bi ma'ana annaha lam yu'tadda biha shar'an ma'ana a shari'a ba a lissafawa da ita fi ismati lam yu'tadda biha shar'an fi ismati damin an gane ko ba a lissafawa da ita a shari'a fi ismati damin wajen kariyar jinin su ma'ana jinin su halatta ne lokacin yaki wala mirafin kuma ba a kula da su wajen gado tunda ba su da rabo a cikin gado babu gado tsakanin kafiri da musulmi wala nikahin kuma babu aure wala ghairi zalika ko da wannan wani wannan kenan duk abinda ayyukan su a cikin shari'a ba a hankalta musu kenan ba su da wani matsayi a cikin shari'a wala tufattahu laha abwabus sama sannan kuma ba za a buɗe musu ƙofofin sama rayukansu wala tas'adu ila Allah ta'ala ba za su je zuwa ga Allah ba bi dalili qawlihi domin fatar Allah subhanahu wata'ala ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib ga Allah ne al-kalimu tayyib magana wanda take mai kyau tas'adu take zuwa sama kenan yas'adu ilayhi take zuwa zuwa gare shi wal amalu salihu aiki nagari yarfa'uhu Allah yana daukaka shi duk da yake magana mai kyau a ita ma tana da cikin al amalu salih amma nan sai kawo al kalimu domin magana ne shi ko al amalu aiki ne ba dole ba sai magana kuma magana wato aiki akwai na zuciya akwai na itikadi akwai kuma aiki na kamar itikadi akwai kuma almahabba kauna aiki ne na zuciya akwai tawakkuli aiki ne na zuciya sannan kuma akwai aiki na baki magana akwai aiki na gabbai mutum ya je ya aiki don haka sai an bambanta wani aiki ne ake nufi to don haka dai wal amalu salihu aiki na gari yarfa'uhu Allah yana daukar da shi suratu fatir aya wato ta goma an gane ko malam yace wala tudakharu lahum fil a'malin nafi'a amma ba za a sanya waɗannan cikin ayyuka na gari da sun ka aikata wala takunu fi kitabi al abrar kuma ba a sanya wannan a cikin kitab abrar littafi na al-abrar mutane da suke masu da'a fil illiyin a can illiyin na can sama wato inda Allah subhanahu wataala yake aji ayyuka na mutane na gari malin yace wa kafa bi hadha butlanan wannan ya ishi abubuwan su su lalace kenan duk abubuwan da sun kai na alkhairi ba a yarda da su sannan kuma duk abin da sun kai wanda yake kamar zahiri tana yiwa na shari'a ne ba a amfani da shi ma'ana mutane ne waɗanda shari'a ba ta yadda da su ba ba ta ɗauki aikin su komai ba kenan duk abin da sun ka aikata na alkhairi shari'a ba ta ma yadda da shi ba tunda ba su yi imani da Allah ba to wannan kenan sai zamanto kenan za su yin aikin su amma abin da za su ci amfanin shi nan a duniya ne za su ci amfanin shi wasu akan wannan amsa suka bayar kinan sun cewa duk kafirai za su ci amfanin aikin su na alkhairi a nan duniya amma wanda shari'a bata damu da shi ba bata yadda da shi ba to kaga in mun ka dauki cewa wato ta wannan ne sai zamanto inda duk kafiri zai samu waɗannan abubuwan to da za a ce to kenan sai zamanto ya samu jin daɗin shi sai dai an ka hankalta ma jin daɗi na duniya sai a ce a'a wanda ya aikata zai samun ɗan abin da ya samu kafirai za su samu nasu jin daɗi na duniya amma kuma shi ma daidai gwargwado irin abin da Allah ya so su samu sai ya zamanto mun haɗa waɗannan maganganu guda biyu. To, kafin mu je sai an yi hattara wannan ilahi ya sa'adul kalmu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u waɗansu suna kafa hujja da wannan wai an je cikin wata zaka iske wani na cewa to ai da ake cewa America ko Tura sun je cikin duniyar wata tunda yana sama sai wani aka ga mai wannan yace to ai mun riga America zuwa sama mun riga America zuwa sama aka ce me addalilin kace ilaihi adul kalimu tayyib ai kalimu tayyib nasu yana zuwa a can wajen Allah wal amalu salihu da fa'u Allah ya dauka shi kenan ai su su riga su riga su riga America zuwa sama a'a aikin ka ne ake zanci ba kai zatin ka ba dan haka wannan ka ai tawilin alqur'ani da shi kuma akwai maganganu na malamai mun taba bayani kansu kuma wata rana Allah ba mu iko za mu ƙara bayani kansu waɗansu malamai sun nuna cewa ba su je cikin sama ba tunda wata yana cikin sama su kuma ba su je cikin sama ba dan Allah ya ce tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira ke ga fiha a cikin sama wata yake kuma Allah ya ce duk shedani ba zai je zuwa ga sama ba wa hafidnaha min kulli shaytanir rajim shedani da mutum ko na aljanni kuma su waɗannan kafirai ne domin shedani ne na mutum waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa a'a na ana rufin fi sama'i ba can a cikin sama da mala'iku take ba a'a a jihar sama shi wata yake kidan suna iya zuwa amma ba sun shiga cikin sama ba akwai dai maganganu na malamai wallahu ta'ala a'lam to wannan kenan sai amma mutlaqun naf'i amma mallan yace amfani kawai ad-dunyawi na duniya bi hada duniya fa huwa inda Allah a wajen Allah kana shay'in ba wani abu bane kenan amfanin da suka yi na duniya ai ba wani abu bane fala yunafi butlanaha kenan wannan ba zai nuna cewa ba ayyukan an bata su domin tunda dan jin dadin duniya ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba to ai babu wata matsala kuma dama jin dadin na duniya ai rarrabe yake kenan zai zamanto an ba wasu ba a ba waɗansu ba gurgudo ne za a ba kowa nashi daidai gurgudon nashi sai zamanto waɗannan maganganu kamar guda biyu suna suna kusa da juna da magana ta farko da magana ta biyu malam yace bi dalili qaulihi saboda dalilin fadar Allah subhanahu wataala abin da yake nuna cewa jin dadin duniya ba wani abu bane wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ai jin dadin duniya ba komai bane sai dan jin dadi ne na rudi suratul ali imran aya ta 185 da kuma suratul hadid aya ta 20 duk wannan ya zo wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sai dai mai hadda alqur'ani sai ya hatara wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur a cikin suratul ali imran la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera nan kuma wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur cikin suratul alhadid sabiqu ila maghfiratin min rabbikum na fata an fahimce ni to kuma sai ai hatara shi sabiqu din nan a cikin suratul ali imran sari'u ne ko kuma wasari'u a wata qira'a malam yace to wa qawlihi da fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma hadhihi alhayatu ad-dunya rayuwar duniya ba komai bace illa lahawun sai shagala wala ibun da wasa wa inna ad wa inna ad-daral akhirata la hiya alhayawan ai ita rayuwar lahira ita ce rayuwa wadda akwai cikakken rayuwa a cikin ta law kanu ya'lamun da dai suna da cikakken sani da sun san haka suratul ankabut aya ta 64 wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala walaula an yakuna nasu ummatan wahida in ba dan da mutane su kasance al'umma guda ba ila qawlihi lil muttaqin har zuwa lil muttaqina aya ta 33 zuwa aya ta 35 a cikin suratu wato az-zukhruf mun karanta wannan aya in ba dan da walaula an yakuna nasu ummatan wahida ba in ba dan da mutane kaso kasance al'umma guda ba la ja'alna liman yakfuru birrahman da mun sanya ga waɗanda suke kafirce ma Allah mai rahama inji Allah li buyutihim game da gidajensu ko gidajensu suqufan min fiddatin sun samu rufi na azurfa wa ma'arija da matattakala ta azurfa alaiha yadhharun wadda akan shi suke takawa kinan su ji daɗi iya jin daɗi iya matukar jin daɗi an gane ko wali buyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaki'un da an sanya musu azurfa ba kenan su zamanto ita ce kofar gidajensu an gane ko wa sururan da kuma gadajensu alaiha yattaki'un akan su za su rinka kishin gida ko a ce su jingina Allah ce wa zukhrufa da kuma nau'i na kawama duk a basu din menene wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya duk wannan ba komai bane ai ma kullu zalika illa mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin al akhirah la lahira wato kuma daɗin lahira a wajen ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil muttaqin yana ga masu jin tsoron Allah to waɗannan ayoyin da malam ya faɗa yace wal ayatu fi mithli hadha kathira ayoyi cikin irin wannan ma'ana suna da yawa kwarai da gaske wanda yake nuna cewa ashe daɗin rayuwar duniya ba komai bane kenan dan an ce an ɓata aikin ba shi ke nuna ba a basu ba a'a basu daban ɓata shi daban domin jin daɗin rayuwar duniya ba wani abu bane sannan kuma basuwar sai ta zamanto ta danganta daga wani zuwa wani ya danganta kowa abinda Allah subhanahu wata'ala ya bashi malam yace to min ma yuwaddihu hadha al-ma'na abinda yake nuna wannan ma'ana hadith hadisi law kanat ad-dunya da dai duniya ta zinu inda Allah tana da nauyi ko kima a wajen Allah janaha ba'udatin irin fifiken sauro ma saqa minha kafiran sharbata ma'in da ba a ba kafiri ba sharbata ma'in shan ruwa ya sha ya samu ruwan da zai sha ma da ba zai samu ba malin yace zakar ibn kathir ibn kathir al-mufassir kenan ya faɗa a cikin tafsirin sa hadha al-hadith wannan hadisi fi tafsiri qawlihi ta'ala a wajen fatar Allah subhanahu wata'ala walaula an yakuna nasu ummatan wahida nan a cikin suratul zukhruf al-aya ta 33 zuwa aya ta 35 malin yace thumma qala sannan yace shikenan ibn kathir asnadahu al-baghawi imam al-baghawi ya tabbatar da sanadin wannan hadisi shine isnadin sa ya sadar da isnadin sa min riwayati koko ya danganta shi min riwayati zakariya daga riwaya ta zakariya bin manzur dan manzur an abi hazim dan abi hazim an sahl ibn sa'ad zuwa ga dan sahl dan sa'ad radiyallahu an anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na fata an fahimta sannan Imam al-Baghawi inji mai tahqiqin wani littafi ya kawo wannan hadisi cikin tafsirin sa sannan ya kawo shi a cikin littafin sa Sharh sunnah sannan kuma warawahu tabraniyu imamu tabrani an gane ko ya kawo wannan hadisi in ji shi Sheikh Muhammad al-Amin shankiti malamin da ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarahu yace sai ambaci wannan hadisi warawahu tabraniyu imamu tabrani ya kawo shi min tariqi zam'a bin salih na tariq hanya ta dan zam'a bin salih hanya ta sanadi ake nufi an abi hazim zuwa ga abi hazim an sahal bin sa'ad zuwa ga sahal dan sa'ad anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ko wannan lafazin wannan hadisi law adalati dunya inda Allah da dai duniya ta kai kima adalat ta zo daidai da inda Allah a wajen Allah janaha ba'uda tamkar fifikin sabro ma a'ta kafiran minha shay'an da Allah bai ba kafiri komai ba an gane ko to shi dai ne hadisin kenan sai zamanto suna kusa ga juna tazinu inda Allah law adalat ad-dunya inda Allah janaha ba'uda duk dai kusan ma'anar da ta yi daidai da kuma tana da kima ko ko da ta yi kimar fifikin sabro dan nan alwazan na ana rufin kima aunawa ta kima ta ido ba wai aunawa ba irin wanda ake auna ta sikeli domin ba a auna fifikin sabro da bisa ga sikeli domin shi kashe sauran cikin duniya yake ya kamata mu yi hattara to wannan hadisi kenan mai tahqiqin wannan littafi da ya zo hadisi na at-tabrani da malam ya kawo yace to a karkashin safha ta uku wannan tab'a da take hannuna na tahqiqi na Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi nukta ta uku da ya kawo ishara ta uku sai ce fil mu'jamul kabir kenan tabarani ya kawo shi amma malam bai faɗi cikin wanda littafi ba shi ko sai ce cikin al mu'jamul kabir an gane ko nan ne za a same shi hadisi na dubu biyar da ɗari tara wato da ashirin da ɗaya dubu biyar da ɗari tara da ashirin da ɗaya sannan malam ya kuma mai tahqiqi littafin yace wanzur sitratu sahiha kadibi sitratu sahiha ta Sheikh Nasiruddin Albani a hadisi na dubu sh- eh, ɗari shida eh, hadisi na ɗari shida da tamanin da shida da kuma hadisi na ɗari tara da arba'in da uku shikenan kenan malam ya ƙara maka kato ilimi kofa kofa ce Ye- shi yasa ilimi gini ne idan ka zo ka iske wani yayi ba rusa nashi zaka yi ba a'a ya zaka yi ka ɗa- ka dora akan nashi amma in ka ce zaka ruguza to ai kai littattafan da duk ka karanta gaba ɗaya ba kai kai yi su ba to ya za a yi ka ruguza ilimi ka ka kawo naka sabo kaga al'amarin akwai matsala Allah ya kyauta almuhimmu dai wannan ya nuna cewa duniya ba komai bace gaban Allah eh, ga Allah da waɗannan ayoyin da waɗannan hadisai qala muqayyiduhu afallahu anhu mai taqayyidin wannan wato littafi ko ko wannan mas'ala in an ce taqayyidi mai daure ta mai bayani kanta mai tantance mas'alar da kyau malam yana bayani kan shi kenan la yakhfa afallahu anhu Allah ya gafarta mishi mu ma mu ce afallahu an shaykh wa afallahu anna jami'an Allah ya gafarta ma malam mu ma Allah ya gafarta mana la yakhfa malam yace baya boyuwa anna murad al-hafiz abinda hafiz yake nufi ibnu kathir ibnu kathir rahimahullah Allah ya masa rahama bima zakarnahu anhu ga abin da mun ka kawo na hadisin da ya kawo anna kilta tariqatayn da'ifa kenan kowace tariqa tana da rauni illa anna kulla wahidatin minha sai dai kowace daga cikin su ta'tadidu bil ukhra tana karfafuwa da sauran da ƴan uwarta ta'tadidu da dadun ne za ta karfafa da ƴan uwarta fayasluhu majmu'u lil ihtijaj kina in an hada su gaba ɗai sai su zamanto za su inganta a kafa hujja da su kenan sun zamanto hadisi wanda ana kafa hujja da shi malin yace kama taqarrara fi ilmi al hadith kamar yadda ya tabbata a cikin ilimin hadisi an gane nan yana nufin ilmi mustalah al hadith ilimi mai tabbata mai ta- mai bayani akan wato ka'idodin hadisi min anna turuq ad da'ifa cewa hanyoyi masu rauni al mu'tabara biha wadda ake hankalta musu ya shuddu ba'daha ba'dan ana iya sashen su ya karfafa sashi fatasluhu lil ihtijaj sai su zamanto za su inganta don a kafa hujja da su to kowannan na kawo shi dama a cikin bayanai da suka gabata cewa hadisi in ya zamanto mai rauni ne sai zamanto an samu wata hanya daban mai rauni an samu wata hanya daban mai rauni an samu wata hanya daban mai rauni to sai a duba in dukkan hanyoyin akwai makareci cikin su to hadisin gaba ɗaya in hanya dubu ne ba zai taɓa ingantawa ba yan akwai wanda malamai duk sun ce duk matrukul hadith duk an bar musu hadisan su cikin su ko da mutum guda ko wace hanya aka samu ko hanya dubu ce ba za su yi ba amma in wannan akwai wannan eh, mai rauni ne kadan wannan mai rauni kadan wannan mai rauni kadan ba a samu wanda an ka tuhuma da ƙarya ba ko aka watsar da hadisansa to in an hada sai a ce to wannan hadisin yana iya zamantowa ingantacce tun da ya zo ta hanyoyi daban-daban yadda ba a zaton wannan ya haɗe da wannan ya haɗe da wannan har suka yi ƙarya wannan ka'idodi ne masu tsada kwarai da gaske ɗaliban ilimi sai an zage wajen lit- karatun littattafan ilimi na mustalahul hadith alal aqalla ka karanta taysir mustalahul hadith na Sheikh Mahmud Tahan ka karanta misali manzumatul baiquniya sharhi na Ibn Uthaymeen ka karanta masalan nukhbatul fikr ta Ibn Hajar al-Asqalani da kuma sharhukan da aka yi waɗanda wanda ya da kansa da kuma wanda Sheikh Ibn Uthaymeen ya da sauran malamai Em, ka karanta آه، آه، مثالي آه، للتافن آه، ألفية العراقي في علم الحديث آه، ككرنت ألفية تا السيوطي في علم الحديث ككرنت ألفية تا شيخ عبد الله بن فوديو cikin ilimin hadisi bai tudubu shi ma ya rubuta da sauran malamai da suka karanta kaga yadda ake tace hadisi ba wai kai haka ne ake zuwa a faɗa ba kuma kai karatu ka dage kai bincike ka gama ganganun malamai sannan ka zo ka ce wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba ba wai da an ci tuwo an koshi na bakan nan ko da ka buga gyatsa sai ka ce a hadisi kaza ya inganta ko bai inganta ba wannan abubuwa ne masu hatsari kuma an yi hadisan da suka raunana duk da yake shi ma wannan yana buƙatar bincike al ahadithu da'ifa akwai littattafai na malamai su yi bayanin wanga hadisi da'if da'if ne al mawdu'at ko ad da'ifa da ga sunan dai da haka ilimi ne mai faɗi kuma ilimi ne wanda zai taimaka wajen kada a je a yi ƙarya cikin wani hukunci a tabbatar da wani hukunci cikin fiqh a ce hadisi ya ce hadisi bai inganta ba ko a tabbatar da mas'ala ta aqida uh, bata bata inganta ba tunda hadisin bai inganta ba ko kuma misali a tabbatar da wani tafsiri a fassara aya da wani hadisi ya zama to hadisin bai inganta ba dan haka dai wannan babi ne wanda yake wato mai faɗi eh, kwarai da gaske ana buƙatar ɗaliban ilimi su zage damtse wajen bincike kan wannan to malam yace la tukhasim bi wahidin ahla baitin fa da'ifani yaghlibani qawiyya malam ya kawo wani baiti ne na sha'iri yace la tukhasim bi wahidin ahla baitin kakka tai saboda kana fada da mutum guda ka je ka yaki mutanen gida gaba ɗai fa da'ifani wato masu rauni bi guda biyu yaghlibani qawiyya suna iya rinjayat wato wanda yake mutum guda mai tahqiqin wani littafi ya kawo baitin wannan yake cewa eh, asalin shi kun jariyan idza ra'aita jabanan وجبانا إذا رأيت جرية لا تقاتل بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية كنا مالا أنسى مبنبنشنا لا تخاسم مالا يكاو شيكما شيكو وانتا اندي كوما تكلي تافية يا غنو لا تقاتل واتو أبنن أه أه واتو لا تقاتل بواحد أهل بيت كك جدي كي ياكي دمتون saboda mutum guda ka yaki mutanen gida kana ganin kana da karfi to in ba ai anniya ba sai ka samu matsala baitin da ya zo na farko kafin wannan kun jariyan ka zamanto jarumi mai jarumta idza ra'aita jabana in kaga wato mutum wanda yake raggo da kaga wanda kafi karfi kai ma sai ka zamanto mai karfi ko ba haka ba wa jabanan ka koma raggo an gane ko idza ra'aita jariya in kaga mutum mai karfi wanda yafi karfin ka kinan bahaushe ce in fada yafi karfin ka ka maida shi wasa la tuqatil bi wahid ahla baitin kakka yaqa saboda mutum guda ka yaki mutanen gida guda fada ifani ya ghalibani qawiyya masu rauni guda biyu sai su rinjayi qawiyan mai karfi kamar yadda ake cewa wato da yaren Hausa kullibi ba su barin kato li'anna zakariya ibn manzur domin zakariya dan manzur ibn sa'laba dan sa'laba al-quradhiyya wanda yake al-quradhi wa zam'ata bin salih da zam'a dan salih al-janadiyya wanda ake kira al-janadi kilahuma da'ifun dukkan su masu rauni ne wa inna ma rawa muslimun muslim ya yi riwaya an zam'a daga shi zam'a maqrunan bi ghairihi sai ya hada shi da wani la mustaqillan bin riwaya ba wai shi kadai bane yake banta da riwaya kenan mutum ne wanda yake in an hada shi tare da wani muslim ba cikin manya manyan wanda ya roya gare su ba amma in yi riwaya wanda take ta mutane masu karfi sai ya kara da shi dan haka kakkar uka ce a'a shikenan da an ga riwaya gare shi za a karbe ta da'ifun ne shi karan kansa amma in ya hadu da wani zai zama tuwa qawiyun shine malam yake son ya ce kama bayyana al-hafiz ibn hajar kama yadda hafiz ibn hajar ya bayyana wannan fi taqrib a cikin littafin sa at-taqrib an gane ko yadda ake tantance ruwat wanda littattafai ne masu kyau dalibin ilimi ya san su saboda tantance hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba to wannan shi ne abinda eh malam ya kawo as-salisu to amsa ta uku akan waccan bayanin cewa kafirai an ce dukkan su wanda ya aiki za a bashi daga baya kuma su ayyuka zo ka ce an bata aikin gaba ɗaya ko su ayyuka suka ce an bata aikin duniya da lahira an gane ko waɗansu ayoyin kuma suka zo suka ce abin nan ta lalace Allah subhanahu wataala yake musu ya za mu haɗa waɗannan ayoyin sai malla ya ce to ga asalisu amsa ta uku bayan amsa ta farko ta nuna wasu kafirai ne za a bajin daɗin wasu kuma za a kibe su wasu amsa ta biyu wasu ce a'a shine cewa wato jin daɗin duniya ba komai bane kenan da an ce an ɓata shi ma'ana a shari'a a wajen Allah ba komai bane sai amsa ta uku as-salisu amsa ta uku anna ma'ana nuwaffi ilaihim a'malahum abinda ake nufi da za a cika musu ayyukan su ay nu'tihimul gharad alladhi amilu min ajlihi fid dunya za mu ba su burin su al-gharad shine wato buri alladhi amilu min ajlihi fid dunya wanda saboda shi suka yi aiki a duniya kalladhi qatala kamar wanda ya yaki li yuqala jari'un don a ce shi jari'un ne jarumi ne wallazi qara'a kamar wanda ya karatu li yuqal qari don a ce wannan makaranci ne wallazi tasaddaqa da wanda ya sadaka li yuqalu jawad don a ce wannan mai yawan kyauta ne faqad qila lahum dhalik an riga an fada wa huwa al-muradu bi tawfiyatihim a'malahum shine abinda ake nufi da za a cika musu ayyukan su ala hadha wajhi akan wannan malam yace wa yadullahu al-hadithu alladhi rawahu abu hurairah abin da yake nuna wannan hadisi wanda Abu Hurairah rawaito fil mujahidi ga mutumin da ya je wajen jihadi wal qari'i kuma da mutumin da ya make makaranci masani wanda an ce qari a wancan lokaci ba dole ba kawai wanda ya karatun alqur'ani a'a wanda ma ya karatun alqur'ani ya san fassarar shi ya san dokokin shi an gane ko daga baya ne an ce qari kawai wanda yake karantawa sannan kuma an kararraba su da ilimin Qur'ani gaba ɗaya tare na yake da fassarar da karantawar duka mutum ya sani sai dai an ce al-mufassir nan an keɓance wanda yake yana tafsirin alkur'ani amma an ce alqari wanda shahara da qira'a shine wanda ya san qira'a alkur'ani tare da cewa can magabata musamman a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama ba a rarraba an ce alqari ana nufin mutum ya san alkur'ani ya san ma'anarsa kuma yana iya aiki da alkur'ani wal mutasaddiq da kuma mutumin da yake mai kyauta waɗannan mutane guda uku mai mai jihadi da mai karanta alkur'ani ko masani da kuma al mutasaddiq mai kyauta an gane ko annahu yuqalu li kulli wahidin minhum za a ce ga kowanne ɗaya daga cikinsu inna ma abiltal yuqal faqad qil ka aikata wannan abin da ka aikata kuma an riga an faɗa wannan hadisi ne malam yace akhrajahu tirmidhi mutawwalan imamu tirmidhi ya fito da hadisin mai tsawo shi yasa hadisi idan ya inganta wani lokaci sai ka iske ta wata fuska ya zo da tsawo lokacin bai zo da tsawo ba to sai ka hada dukkan hanyoyin da ya zo in duk sun inganta sai ka fitar da lafuzzan da an ka kara da waɗanda ba a kara ba wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yayi fice akan wannan zaka iske ya kawo hadisi duk da tsawon shi da riwayoyin shi in duk sun inganta yace maka aziyadatul ula liwani aziyadatul thaniya liwani aziyadatul thalitha har sai ya zo karshen wato wannan hadisi malam yace to wa asluhu inda muslim aslin wannan hadisi yana cikin sahihi muslim kama qala ibn hajar kama yadda ibn hajar ya faɗa mai tahqiqin wannan littafi yace yana cikin sahihi muslim hadisi na 1905 an gane ko kama qala ibn hajar kama yadda ibn hajar ya faɗa ya kawo nukta ta shidda shi ko sai mai tahqiqin littafin yace yana cikin fathul bari mujalladi na 11 shafi na 261 warwahu aidan ibn jarir ibn jarir ya ruwaito shi a cikin tafsiri na wato at-tabari an gane ko ya ce to wa qadis tashhada muawiyata radiyallahu anhu sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya kafa hujja da wannan hadisi li sihhati hadisi abi huraira ya nuna hadisin abu huraira ya inganta hadha bi qawlihi ta'ala da ya nuna fatar Allah subhanahu wa ta'ala nuwaffi ilaihim a'malahum fiha ma'ana za mu cika musu ayyukan su a ciki ma'ana za a basu Allah zai zo da mutumin da yake cikin hadisi mutumin da yake mai jihadi ne Allah zai nuna mai na baka karfi na taimake ka an gane ko to mine ne kai da wannan karfin da na baka sai ce Allah na yi kokari na yada addinin ka da karfi na sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa kazabta kai ƙarya to wannan kuma in an ce kai ƙarya sai Allah subhanahu ta'ala ce kai don a ce jarumi ne ai wuta da shi sannan makaranci Allah zai zo da shi wani na baka ilimi mine ne kuma kai da ilimin ce Allah ai na karanta su na yi wa'azi na yi tafsiri na yi hutuba na yi kaza na yi kaza na ja kira'a Allah don kai na yi sai Allah ce a'a kai don a ce wani ya yi kira'a ko wani yana da ilimi ko wani ya yi kaza ya kaza kuma an riga an biya ka sai Allah ya ce ai wuta da shi mai sadaka mai kuɗi za a zo da shi wani kana yawan sadaka kana yawan kyauta kana badawa me yasa ka bayar wannan a'a yace Allah na bayar na taimaka duk inda ake da buƙatar taimako ta fuskar addini gurgurdon iko na nayi sai Allah ya ce a'a kai ne don a ce wani yana da yawan kyauta kuma an yi an biya ka sai ai wuta da shi ina fata an fahimce ni wannan shine hadisin ma'anar shi da malam ya kawo kenan cewa za a cika musu za a biya su a nan duniya a faɗi abin da suke bukata idan aka faɗa a lahira kuma ba su da wani sakamako to malam yace to kuma sayyidina muawiya kafa hujja da wannan hadisi yace wa huwa tafsirun minhu radiyallahu anhu li hadhihi al-aya kenan yayi tafsirin wannan aya da wannan hadisi bima yadullu li hadha al-wajh al-thalith ga abin da yake nuna wannan fuska ta uku ma'ana za a ba su burin su kenan ma'ana an cika musu burin su na abin da suke bukata to wannan shine amsa ta uku abinda an ka bayar wasu na ganin an ba su burin an cika musu shine an faɗi abinda suke son a faɗa wanda kuma wannan hadisin yana zuwa ya nuna cewa awwalu man tusa'ar bihimun nar yawmal qiyamah waɗanda za su fara za a kora kona kona su da wuta to kaga wani zai zo ya ce to an ce su ne za a fara konawa da wuta to yanzu ya za a yi kuma a ce masu riya su ne za a fara da su ko kaza ko kaza a'a nan da an kace su ne za a fara konawa da wuta babu wani matsala su ne za a fara konawa cikin masu aiki na riya cikin munafikai wanda sun kaboyi kenan kuma ba dole bane awwaliya ce wadda take ba mutlaka ba ana iya taqyidin ta in akwai abin da nuna cewa za a iya taqyidin ta ina fata an fahimta to sai arrabi'u abu na hudu amsa ta hudu kan waɗannan ayoyin da waɗanda sun kace za a ba kafiri wasu kuma ayoyin suka suka ce a'a za a bata aikin shi duniya da lahira wasu ayoyin suka ce za a bata aikin shi gaba ɗai wato wasu ayoyin kuma suka ce a'a wanda ya yarda za a bata aikin shi duniya da lahira waɗansu ayoyin suka ce a'a kafiri za a bata aikin shi duniya da lahira waɗansu ayoyin suka ce kuma wato za a yi mishi istidraji a dan yi mishi jinkiri kaga abin duk ya shiga cikin juna to waɗansu suka ce to amsa ta hudu annal murada bil aya abin da ake nufi da wannan aya almunafiquna sune munafikai alladhina yakhrujuna lil jihad waɗanda suke fita don jihadi la yuriduna wajha Allah su ba sa son ba sa neman yarda Allah an gane ko nan wajha Allah an ce wajha Allah fuskar Allah ba ana nufin Allah bai da fuska ba amma dai ana fita ne don neman yarda Allah Allah yana da huska amma yaya fuskar tashi take shi ya bar maka shi sani kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ya an ka ce yabqa wajhu rabbika ba ana nufin fuskar Allah ɗaya za ta wanzuwa ba domin nan ba mai malamin balaga zai ce utliqal juz'u wa urida bihi al kullu an faɗi sashi amma duka ake nufi eh lalle tabbas haka duka ake nufi amma ba ana nufin Allah bai da fuska bane ya tabbatar maka shi da fuska ina fata an fice lalle zamu fahimci cewa an ce fuskar sa ba wai ana nufin sashen shi zai kare ba sashen shi ba zai kare ba amma kuma ba yana nuna Allah bai da fuska ba za a tabbatar da wato ita wannan fuska amma Allah shi san yadda take ina fatan mun fahimta malam yace to abinda ake nuhi da shi munafikai la yuriduna wajha Allah ba Allah suke nufi ba wa inda ma yuriduna al-ghanaim suna son ganima ne fa innahum yuqsamu lahum fiha za a raba a basu fi dunya anan duniya wala hadda lahum ba su da wani rabo min jihadihim na jihadin da suka yi fil akhirati ranar lahira wal iyadu billah wal qasamu lahum minha huwa tawfiyatu a'maluhum to wal qasmu rabon da aka yi in an ce alqasmu aka yi masinun sukuni tana nufin rabo in an ce alqasamu aka yi masinun fatha ana nufin rantsuwa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wal qasmu lahum to rabon da an kai makafirai rabo da aka yi munafikai kenan tunda su ma kafirai ne a wato a boye lahum minha wanda an ka basu anan duniya lahum gare su minha anan duniya huwa tawfiyatuhum a'malahum shine an ka cika musu ayyukan su ala hadha alqawl akan wannan magana wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan sune maganganu guda hudu da mutane malamai suka kawo karkashin wannan aya to a takaicen takaitawa dai shine idan muka kalla dukkan waɗannan ma'anonin galibi ba su ci karo da juna ba kai tsaye domin da Allah ce tabbas zai cika musu sai ya ce ga wanda ya ga dama to nan in an ka ce za a cika musu ga wanda ya ga dama an nuna za a ba su duniya za a ba su duniyar sai dai kowa na da nashi gwargwadon abin da Allah subhanahu ta'ala so ya bashi to da an ka ce za a ba su jin abin ga lafiya da kaza da kaza da kaza dama a nan duniya dan an ba su wannan ba shi ke nuna ayyukan su ba su ɓace ba to sannan kuma dan an ce a'a an yabe su ai yabon suna daga cikin abubuwan da aka ba su na jin daɗin su na rayuwar duniya kuma wannan ba shi ke nuna cewa ba ayyukan ba su ɓace ba sannan kuma dan an ce a'a munafikai ne ake nufi don ai su munafikai kafirai ne to dan an ba su ganima yana daga cikin nasu rabo da Allah subhanahu wataala ya ba niyyar ba su a nan duniya kenan da yabon da za a yi musu da kuma duke da za su samu ta ganima in sun shiga cikin musulmi sun zan munafikai an gane ko da lafiyar da aka ba su duka wannan ai an dan biya su ne duk a duniya yake ba komi bane a wajen Allah kuma waɗannan abubuwan da za a basu dama ai za a rarraba musu ne daidai irin yadda Allah ya so ba wai za a keɓance waɗansu ba za a basu ba a'a za a ɗanɗan musu ne gurgurun yadda Allah subhanahu wataala ya ga dama ya rarraba musu a takaicen takaitawa sai in ga cewa wallahu ta'ala alam waɗannan maganganun ba su ci karo da juna ba kuma dukkan amsoshin za a iya wato haɗa su bi idnillahi ta'ala yan uwa musulmi wannan shine karshen wato mas'alar mu da zamu tsaya akan ta duk da yake mas'alar tana da tsawo kuma insha Allah ta'ala mun kai karshen wato wannan mas'ala sai zuwa darasinmu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya samu na cikin masu rai kuma ya bamu iko za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zama dai Allah shi bamu nada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh